أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفه وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗurinmu a wannan wuri markaz ahlu sunna wal jama'a wanda ke ungul karkara a birnin da magaran jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 19 ga wata na sha'aban hijira shekara 1442 wanda ya dace da biyu ga watan hudu shekara 2021 Allah mana jagoranci a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul anbiya mun tsaya aya ta muna bayani cikin aya ta 47 kenan yau za mu tashi aya ta 48 insha Allah kahin nan akwai yan tambayoyi ta farko wani dan uwa ne daga cikin agaji ne yake tambayar cewa ina ga dai alama ba da nan garin da yake da irin masu abin wasu ne kuma iya ce suna shugaba suna da yabi shirin da ake matsala ya ce suke fuskanta kun ba san ba me gaskiyar maganar a cikin ƙungiyoyi namu na ahlus sunna akwai wata ka'ida ta wata ƙungiya inda ya ambata tana ka'ida idan ka zo shiga agaji musamman anan kima gwai ƙungiyoyi na wanda ka kazi ana walamta shi dai a cikin tsarin ƙungiya ya ce idan aka ka shiga agaji a cikin sharaɗin agaji wannan kaya zarar da allah mai cikawa za a je amso su a maido a ba wannan agaji a cikin kayanka abin da yake cewa to mu alhali ya san da cewa dukiya ta mamaci ta gado ce to ya tambaye mai halittin amso wannan kaya ta agaji da ya rasu ya ce ana amsawa a maido wa sauran agaji to wannan mai hukunci a ciki abinda ya kamata in ma dai abin sananne duk abinda mutum ya mutu ya bari nashi na magada ne gaskiya magana to amma abinda in har kai wannan magana tunda aiki ne na wani agaji mai kayan mai ɗan agaji yana iya barin wasiya sai dai a matsayin wasiya ya bar wasiya wannan kaya nawa ko na mutu a ba sauran masu aiki irin nawa wannan kenan ba nan idan wasiya ce amma wasiyar an aka diba kayan agajin nashi in ya mallaki ukunsu don ba a wasiya ƙasa sama da sulusun abinda ka mallaka iya wani kayan agajin ma mushi akai akwai wani kayan agajin ma ya musu na san suna da kuɗi da yawa tabbas kenan za a diba in ya kai sulusun abin da ya mallaka shi kenan ya mai dama sauran agaji idan bai kai ba sai a rike magadar saida kusa Allah wa alam sai magana ta biyu iya cewa menene hukuncin e bude alkur'ani a lokacin sallar tarawih ko qiyamul layl ga liman ko ga mamu eh wannan mas'ala akwai ta illa wadda take da saɓani ko aka samu magana asar a kanta ta maganar limami ya bude littahi ƙur'ani ya karanta an samu asar asar na aisha ta sa wani cikin yaranta ya yi limanci iya bude alƙur'ani duk da haka irinsa albani na mawallah ya ce wannan ba wata madogara kan haka shi ya gama san bai cikin sunna ya gaba wata madogara daga tushe wata ta kawo wannan maganar bude ƙur'ani ga liman Allah ta faƙar wata mata sirrin Qur'ani ka karanta abin da ka iya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya halitta rai da da sura guda kai har ma rai ya halitta rai da da aya guda ma shi kake ya ta guda da aya guda ta mai da aya ta mai tawa mai da yin ko su ake yanka za ku gane shi ku addini abu ne mai sauƙin su yanwa babu sharaɗi cikin ƙyamun lari ya suke ƙur'ani babu wannan ƙa'idawa a cikin ƙyamun lari yadda ka karanta aya ɗari ta sama ta ƙasa duk ɗaya ne ana baka lada kan kowane harafi ne kenan kan mutum ba kan shi wahala ko a cikin dajin ana yi mumma biyu ko a yi kaza ne ba wani ba ka yi wahala ya ka ɗauka kana ba ka hawa na ƙur'ani gaskiya ba wani wahala an kuma da irin shigarin saɓanin to ku nemo wanda iya karanta wanda iya hadama haka da wuya dai a ce a gari guda a ce babu masu Qur'ani ko a masallacin dole shi zai limamu biya ba ne matsale duk mun yargi mace ta limamu mai su yi limancin ka nemo wanda iya kasa ka kawo ta ko akwai wanda inda yake ba babu ne ko san Qur'ani ko yaro ne aka shi iya ko yaro ne ya kawo shi duka sallah me matsale cikin magabata ne ba tabbatar da haka ba lahi bane ba kenan in wanda wannan kama kaman ku shiga wani sabanin kullum a nemo wani wanda ya ƙur'ani ya muku ƙur'ani gangare ya kuma ya muku don da ya ce bai haidi ba to akwai matsala ba wajen karatu makaki don da bai iya haidi ba akwai matsala gaskiya abin da ya yi a nemo wanda zai iya karantawa ko ba shi wani ba limamin in so ake yi a rai da ƙur'ani ya karanta dewa ko a karanta abin da aka iya to amma a takaice nan ba za mu ce ba ya bid'a ganin wancan asarakin wanda duk zaɓar malamin kai shi haka wani malamin wasu da wani cikin su usaimin su bimu suna ga cewa ana iya wani alamu dai amma dai abin da ya yi a nemi wanda ya iya ko a karanta abin da aka iya magana ta biyu za ka ga sahu guda ko mamu kuma kuma sun bude suna karanta ko za ka ga sahu guda ƙur'ani hannu a hannun kowa wani riƙe aka iya ji ba wani shi ne musamman dogara na ka samu shi ba yau har ya kasa limamin ya kasa shi ya diwa ko kai ba mu gani qur'an na gaban shi kurin da Allah shi qur'an a hannun limawa kudu qur'an kuma shi haye bata kai ko ka saka da shi haba Allah launin yayi wa Allah gyara Allah gyara ko Allah ta mike mu Allah ma sunan da aya ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين إن وقع هنا ƙarshen karatunmu na sati da ya gabata mun karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala wata ke bayani kan hisabi bincike da Allah zai yi ya zo da ayyukan bayi kuma awo ne awo wanda babu zalunci a ciki wanda zan mazu da tsakiyar yau na kiyama Allah ce za mu ajiye ma'auni na gobe kiyama fala tuzulamu nafsun shai'a Allah ce bai zaluntar kowa da komi to in kana misal habatin khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin Allah ce za a zo da komi ko da ƙwarar komayya ake ta ƙwayar komayya za a zo da shi kuma Allah ya zato mai lissafin komi da ya san komi alƙashin wannan ibn kasir aka san malamai suna kawo ruwaya wadda malaman suna na cewa shine arda hadisi wanda ya kowane rishin yanki kamar rama ta Allah ruwa da imam tirmidhi ya roto imam ibn majah ya roto hadisin da ya inganta ya tabbata wannan hadisi iya karantar da mu magana sananna wajen ahlus sunna wal jamaa ta cewa duk wanda ya mutu da tauhidi in ne da tauhidi ya mutu dillahin da yake banka yanke mai wuta ce dan wutan shi na ke ce akida suna jama'a ya ce iya iya iya ta hatar mashi'a iya cikin mashi'ar Allah dillahin da yake kai ba naka jawa dan wutan eh dai wanda sai ya muku mutuwa tabbas ya muku mutuwa ya mutu a hali kaza wani zamu hudan dan magana mutuwa da amma yankewa dan ya mutu kan wani halin mara kyau kace dan wuta ne ya sa wa akida ahlus sunna wal jamaa ya ce a bar shi amma ya ce mashi'a ta Allah abinda Allah ya so da bawon shi saboda Allah subhanahu wataala ya bamu labarin cewa inna Allah la yaghfiru an shirka bihi wa yaghfiru ma ba'da zalika liman sha Allah bai gafarta shirka idan ka mutu da ita amma iya gafarta laifin da bai kai ga shirka ba kaga wannan shine liman ya sha ke duk abin da ba ka hurci ba Allah in ya so Allah ya abin da ya so da bayan shi to karshen wannan ruwaya za mu ga wannan abin ruwaya za ta yi aiki a wannan wurin gangare a hili karara wani bawa cikin bayan Allah abin da yake ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah sayukhallasu rajulan min ummati ala rusul khalaq yawm al-qiyamah وينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد البصر Allah subhanahu wata'ala gobe kiyama zai sa a zago ko a tsamo wani bawa cikin bayan Allah annabi ta cikin al'ummata za a tsamo wani bawa cikin bayan Allah a gaban kowa filin kiyama kowa ya gan shi a gaban kowa a filin kiyama Allah zai sa wani bawan wani abin Allah zai gwada ma bayan shi abin da ya so ke yi kuma shi mai gara da mijin kai ne ga wanda ya so ya ce annabi ce za a zo da wannan bawa a filin kiyama za a bude takardun shi tisa'atan wa tis'ina sijillan takardu to sai takarda 99 gome da tara kuma ko ta daya yace iya ka ganin ka kato takarda yace a wannan hali a filin kiyama za a zo da wannan bawan da wannan takardu gome da tara kuma girman su iya ka idan ka sun ma ya ƙul Allah zai ce mashi zai ba magaban da bawan shi a tunkiru min hada shaya a zalamaka katabati alhafizun fa ya ƙul la ya ce a falaka uzur fa ya ƙul la ya rabu fa ya ƙul a falaka uzur na ce la ya rabu fa ya ƙul bala inna laka indana hasana fa'innahu la zulma alaikal yau idan Allah ya buɗe wani takardun Allah zai magana da bawan shi zai ce a tun kiru min haza shaya bawana wannan takardun gaba ɗaya kana musun wani abu baka yi ba duka wannan takardun wayanwa ɓanna ce ba takardun ɓanna ne zaɓen Allah ne kutuna tisirin da kurin ɓanna ce kura ya yi ƙarya ya yi nan ya waye ya yi wannan ƙarya ce kurin ake maza ce ɓanna ce cikin takarda gome tara tara za a ce kana inkarin wani abu daga wannan a zalamar ka tabbati shin ko masu rubutu na mana mala'iku na ko sun maka zalunci su rubuta maka wani abu wanda ba haka ba Allah zai ba wani ba uzuri a ce to a falaka uzuri ko kana da wani uzuri kenan ɗaya ma ko sun ma zalunci ne ko ku kana da wani uzuri wanda za ka bada kan wannan aiki na banza da kai zai ce la ya rabu duka wannan babu wani wanda mai zalimci kuma babu wani uzuri ya yarda aiki shi ne kuma ya mai kauya ya abin da Allah babu ganin gajama haka ne ci Allah babban uzurin komiya a lokacin Allah sai zai ce mishi bada ina laka indana hasana kana da wata hasana guda akwai guda takarda guda ta saura kana da takarda guda da ba kawo ba Allah ya ce fa innahu la zulma la zulma alayka yawm Allah ya ce a yau ce mishi a yau ba a zalunta ka da komi komi za a baka sakamakon kai ba a zalunta komi akwai ka hasana guda فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ita wannan takarda da ba a kawo ba a cikinta kalmar tauhidi ce kayan tauhidi iya lashi nau takarda mai kalmar shahada a shahadu Allah ila illallah wa a shahadu an na Muhammadu Rasulullah cikakka tana nan ba ta lalace ba fa ya sai Allah cewa mala'iku uhudur uhudur ana a kawo zai ce Allah ce uhudur ka kawo abun awo a kai abun awo kina a kawo abun awo amma wannan bawan Allah awo da takardun shi gome tara da tara da wata takarda guda ta hasana a kawo a mai awo zai ce ya rabu ma hadin bi tsakata ma hadin sijillat ya Allah me ma fa'ida wannan me ma za awo shi kama auna me awo zai takarda gome tara da tara kuma da daya shi ya kama kama batul lokaci ko ba mu gana awo ya Allah me fa'idar wannan takarda itawa da takarda wannan takardun gometar da tara shi ya gama ba wannan abu kun yana gana ya abin da aka yi faƙal Allah zai ce innaka la tuzlam a yau ba mi za da abin da kai an ba saka maka ba zalimta ka da komi lokacin nan fatu da sijillat fi kaffa wal bitaqatu fi kaffa za a kawo wannan takardun gomiya tar da tara a dora su a wannan bangaren guda na sikeli kuma a kawo wannan takarda guda mai kalmar tauhidi a bangare guda فتعشت السجلات وثبت البطاقة فلا يسقط مع اسم الله شيء annabi ce idan aka kawo wannan takarda takarda goma tara tara iya ka gaido za a kawo takarda guda mai kalmar shahada za a ɗora ɓangare guda ana ɗorawa wannan takarda ɗaya ta kalmar tauhidi za ta rinjayi takardu goma tara tara annabi ya ce ba abin da ke da jiya tare sunan Allah nan mai yawa mahimmanci mai wani bawa kenan mutum din yadda za a yi kamtar tauhidi kuma da cewa Allah subhanahu wata'ala duk abin da ya so duk lakin bawa in ya so ya kauta mishi kar ka shiga tsakanin bawa da da Allah shi ka ce ka bin hukuncin kaza in dai akwai tauhidi to duk lakin da wannan makuma nan iya can ka ce liman shawo kaka ce ni ma tun ana wa ni ma in ji in a ce liman shawo kana ciki bangaren wannan wani bawa ne aka mai wani abu a hilin kiyama da Allah ya tabbatar da cewa abin da ya so ke yi kuma da cewa in dai aka mutu da tauhidi wanda mu haka ne in dai mutu da tauhidi to duk akai a kawo in ma mai azaba bai dawoma kuma ya Allah in ya so ma duk layin da ya gafarta mishi kuran a kan shekarun aljanna kai tsaye wannan shine abin da Allah so ke yi ko magana kenan eh Allah kenan ar-rahmanur rahim Allah marhamna amin yanzu alama ya ka ci gaba da aya ta farko wala kad ataina musa na kashi kan ta ku Allah ya ce wala kad ataina musa wa harun furqan wa diya'an wa zikra lil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala iya tabbatar mun da cewa hakika mun ba musa da harun imam shukari na cewa da mun ba can baya an yi bayanin Allah ya aiko da manzanni mazaji cikin garuwa daga cikin wannan manzannin da Allah ya ko ga Musa da Harun yace mun ba Musa da Harun al-Furqan na al-Furqan littayin da yake raba tsakanin gaskiya da ƙarya ana ma Qur'an sunan al-Furqan malamai na cewa duk littayin da Allah ke kowa daga sama wannan aikin shi ne raba gaskiya da ƙarya ita ma at-Taura haka haka Qur'ani kowanne yana raba tsakanin gaskiya da ƙarya kuma wadiya'an kuma haske ne bin littafin Allah shi ke haska muku rayuwa duniya lahira ko a yanzu ku bi ƙur'ani da suna ku rayu cikin haske basira ku ba su kuɗa cikin hayaniya eh kuma da cikin hayaniya kuma shi ne haske ne eh ƙur'ani iya haska muku hanya kenan an ba musa da haruna littafin mai raba gaskiya da ƙarya kuma haske ne kuma wa zikira lil muttaqin kuma tunata wa'azi ne wa'azi ne ana tunatar da kai ga yadda Allah ya da sa mutanen Nuhu ga yadda ya mutanen Hud Sali ga yadda da na kwarai ga yadda da na banza duk wa'azi kenan iya kenan tuna maka wani abu da ya gabata don ka ɗauki darasi a ciki shine wa zikira yace lil muttaqin ga masu tsoron Allah Allah sama a cikin lansu yace alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib musamman masu tsoron Allah wa'inda suke jin tsoron ubangiji bil ghaib nan fi zai cewa ba su gaba Allah in azabar ce ba su ganta ba shi wani malamai ke kawowa cewa duk inda suke koda su kaɗai ne ba sa taka dokar Allah don akwai matsalar wasu bayi cikin bayi na Allah za su iya bin dokar Allah su kare saban Allah amma a wani wuri ko a cikin mutane inda za su sauya wuri ko sauya wuri mutane wata wani gari ga halinsu daban ne da na can wanda wani irinsu ne a nan sarar salama ke cewa inna min ummati mala'ara ba da wani farikahu wata ruwa yake cewa yake ba labarin cewa gobe kiyama wasu al'umma ta cikin za su gobe kiyama ya tuni yamar kiyamata bi amsa bi amalin amsal jibal kiyamata bi da faida alu wallahi habaran masura annabi ya ce gobe kiyama ya ba labarin akwai wata al'umma ta yace gobe kiyama za su zo da ayyuka na ƙwarai yake siffanta aikin amsalin jibali tihama ta bida misalin duwatsun tihama ayyuka ne masu kyau manya-manya kamar wasu da wadatan tihama saudiya yau da ɓangaren jidda wani manya-manyan duwatsun sun za su zo da hinin kiyama da ayyuka manya-manya kuma bida yace amma fa yaj'aluha Allahu haba'an mansura amma Allah zai ga mun aiki nasa gaba daya suka na kwarai a sheke shi kura abin shi kiya bai amfanin ko bai yi kiya ba kuma ce cikin al'umma ta sai sauban ya ce ya rasulallah sifu mulana Allah na kuna minu ya ce rasulallah ya ce wani fita su da wani a cikin ku suke suna sallah da ku komi da ku suke yi ya ce ya rasulallah ka siffanta mana waɗannan mutane don ka aje mu shiga layinsu ya ce tare suke da ku haƙƙiya mulai to lakin nahum iza khalabi ma'arifin lan taquwa layinsu idan suka kebance wurin da ba kowa da ba ganin su akan wani abu da Allah ya haramta za su taka wannan al'umma za ka taba saban Allah nan kenan musulmi munafiki mai banna a koyi in je wani wuri dan ware ne mu gaskiya masha Allah an sunna ne ma sunna sunna amma da ya kwana eh irin su ne kenan mutum kenan kenan mutum kake duran kake duran kanka kake yaudar kanka addini ba baki bane ba ba suna bane ba aiki ba wani sunna ko waye da aiki kur sunna ba ta da himminta sunna ba ta da himminta ba ta mu al sunna masha Allah kaza musulmi ne a idan kai kuma kai ba kai ko dai ne ba suna bane ba ba ta ta hula wace daga dorawa ko rawani sai kullawa ka a aiki ne kurin eh da haka yana mutum kai yaudar kanshi ka ga kanka da suna kurin muna cikin layi na kwarai a baki wanda ka kwana ba mutumin banza ne Allah kiyaye kenan wannan shine cewa akwai kenan wasu mutane masu tsoron Allah kenan iya siffanta masu imani na kwarai masu tsoron Allah a fake ko su kadai ne wa hum min sa'ati mushfiqun kuma suna masu tsoron tashin kiyama sa tsoron me zai wakana gobe kiyama kullum ko masu gyara gobe kiyama su wannan shine halin matsoron Allah na kwari matsoron Allah ce wa hada wa hada dhikrun mubarakun anzalna afa antum lahu munkirun wa hada dhikrun mubarak wannan ma'ana qur'ani ce gaban wannan littafi wannan alqur'ani wani wa'azi ne faɗakarwa ce kuma wanda Allah ya masa mata albarka littahi ne mai albarka an zana mu muka sabakar da shi a fa'antum lahu munkirun ko kuna inkarin musul wannan cewa ba daga Allah ke ba ko be ko littahi ba na gaskiya ba kuna wani inkari ne tabbas littahi daga Allah Allah ya sabakar da shi littahi ko mai albarka Allah ya ci gaba ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون نعم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين نعم إسا تسابوا تأنبهم الله إبراهيم عليه السلام kuna darasi ne na duk inda ka tashi ka samu kanka ka zamanto tare da Allah kuma kaka gaban na dan ana yi a gidanku ko a garinku tunda haka ake a gidanmu ko a garinmu kuma ka san ɓanna ce ka bi wannan akwai wannan kashi a cikin wannan darasi ka zamanto mai huskantar Allah kakka bi barna dan wani uwaye ne ko yan gari ne sama wannan darasi kan kisa annabi Ibrahim alaihi salam Allah ce haƙiƙa walaqad atayna Ibrahim shi domin kabada haƙiƙa mun ba Ibrahim shiriye shi tun da wuri nan tun da wuri ce yana kore wata kissa wata sira da karantawa ko ibrahim da warko baban shi iya shi baban shi make yake sai saka gumkin kuma shi yake yawo iya sai da gumkin iya talla ma iya ta wani sai abin zai amfani shi bace wani sai abin zai tsuri da amfani shi iya sai talla amma dole shi hira ce ibrahim ta talla gumki ba ita ta talla gumki ba tun farko Allah ta tun farkon tashi Allah ya shirye da shi mun ba ibrahim shirye shi tun farko daban za a kama kaza kaza kaza kaza kun a ce shi ake ga abin da Allah ce tun harko Allah ya fasa kai shirya kuma wa kunna bi alimin Allah ce mun san abin da muna da masaniya kan cancanta cikin halin kin Allah iya sanin halin da yake ciki Allah kare shi tun urku duk abin da yake a garin su me ya wakana Ibrahim alayhi salam idza qala li abi wa qaumi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun kin ya samu garin su kurin ya isko ana bata gumaka kowa da uban da ingidan kowa garin gumaka ake bauta ba kuma gumi ke nan kaji kaji nan gumi ke kwada kuma kullum bautan ma ba ta wasa bace ba kullum suna nan e ba sa rabuwa kaza kaza kullum kana kana masallaci ko su kullum can ne wani zama sun ba da gaba gaba da gadi game da bauta wa'annan gumi to wannan abin da ya gani ya musu tambaya mahaji tamasil me matsayin wa'annan gumaka allati antum laha akifun wanda kuna nan kullum ba ku barin su me mana me hujja me madogara me madogara hujjar ba ta wa'annan goma ka su gaban qalu qalu wajadna aba ana laha abidin to yace qala laqad kuntum أنتم وآباؤكم في ضلال مبين to yanzu Ibrahim alayhi salam ya nemi hujja ya suka wani abu bai gama dogara ba tambayi hujja ga hujjarsu ta bautar waɗannan gomaka qalu wajadna aba'ana laha abid suka ce kurin mu dai haka muka samu uwayenmu na yi haka muka gada uwaye da kakanni shi ma shaukani cikin da sun suke cewa wannan hasaifin ga malaman sun cewa wannan ita ce hujja duk mara hujja haka na ga ana yi uwaye da kakanni ya ce wannan al'ummomi suka gabata wani shaukani ke cewa ya ce wannan hadarin ya samu al'umma muhammadiyya wani al'umma ya ana biya ta ya ce akwai al'umma musulmi ne sun tashi cikin wata hanya sun samu kansu wata bid'a ko na da saka man sunna gangariya wani zai masa fadakarwa akan wannan abin da kuke kan shi ya saka sunna ko ma ce shirka ce ko bid'a ce yace hujjar su irin wannan ce wanda ya musu wannan tambihi ko fadakarwa ina kuka samo ga abin da manzo Allah ya ce sai ko yake yi hujjar su haka muka isko uwaye da kakannu yi malam wani malam wani malam wani ya ce halin guda ne na al'umma kenan duk mai hujja da uwaye da kakannu wannan ya gada gadan ɗan harko ne kuma gadan duk mara hujja ne eh gadan mara hujja ta mara hujja ce haka na ga ana yi ya ce wannan abin ya ce abin da yake haɗa daga mutane bai su mance da cewa an ka ce babana kakana sai ana magana Allah me ka babanka me ka kakanka ha me ka su ana magana Allah ko manzan Allah sun ce ko ka sun ce ka ai ko sun ce ai me ka babanka ko kakanka a ciki ba su ciki kunya ce hudu ba shaidan kurin in ma ka ce Allah ya ce ko annabi ya ce ka samu hujja babu babu Allah babu annabi to baka da hujja dan ba babanka ba ake bauta ma ko kakanka baka kasa ciki ba su yi magana sa kanka su kuskure ne yan uwa kuskure ne kuma na wani wani wani malati ne wanda yake halakar da al'umma duk inda suke kun da ce yanzu ka bar nan garin malam wani malam wani duk wani abin da aka zuwa ne muka ce mutum ga aya ga hadisi ya ce maka malam wani duk zan haka ba hujja da malam wani wani malam wani mai ba zama aka zama malami ya ka aya mun ko ka hadisi kun aka yi zama kun malam shi ne malam ya kawo hujja malam mun ji an ce kaza bid'a ce gani manzo Allah yake kaza mu kuma nan kan kaza ke malam ya hujja a mu dai kakannin mu to kun bashi ana bashi ana kun bashi ana kun kun bakin malami ce maka Allah ya nabi shi ne malami bakin malami ce maka Allah ya annabi ce shi ne kurum babu wani an ba wannan ba inda wannan kurum to kuma shirme ne kurum gaskiya magana to wa'annan su ma haka ne suka ce mu dai kurin wajadina aba'ana la abidin haka muka samu uwaye muna wani bauta suna bauta wani kuma ka kurin qal sai shi kuma yaro ya tarzahi yaro da zai yi ta nan ya ce laƙar kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin in kuwa wannan ce hujja kai na gaba ko hujja ya tambaya an ce uwaye da kakanni ya ce to haƙiƙa kuwa da ku da uwaye na ku Allah cikin abu garbumi shi ne ke ce sau da yawa mutum ke jama baban shi zagi a gaya bakan magana kayan su wani suka zai uwansa na magana su fi kawon baji to ga shi ce sun jama uwansa magana eh ya ce da ku da uwaye na ku kuna cikin ɓata ƙarara a hili in ko rashin yau hujjar su kurin haka a gado-gado ya ce wannan ku haƙiƙa da ku da uwaye naku kun zama to cikin fata ƙarara a hili wannan magana ta zaba su mamaki yaro ƙarami a gari mu suka ce ƙalu قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ƙalu قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين to yanzu sun ji wannan magana daga ibrahim da gawo ya ce su da haka ganin su duk wanda aka fata suke haka uwan su ga ganin da suke hasu biya ga fata su ne shi ne ya ƙalu ƙalu a ji itana bilhaq am anta min la'ibi wa yaro wata gaskiya ce ka zo da daga zakake ko wata kake wani kai magana da wani magana da kake cewa fata su ne uwa fata su ne wai daga zakake ko kwasa da kake yaro sai ga abin kamar ko yaro wasa da kake ko da kake kake daga sai kake mata ta tude mu ko kana wasa da wasa da kake yaro yace bal kala bal kenan magana wasa ba magana wasa shi da drab magana wasa ba magana wasa ba magana wasa rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahun yace ba magana wasa yace ubangijinku shine ubangijin samai da kasai kuma Allah allazi fatarahun wannan samai da kasai babu inda ya zama zar irin su shi ya fara kira kayan shi shi ne ubangiji ba wani goma kawo na banza ga ubangiji kuma gaske ya ce kuma wa ana ala zaliku min shahidin kuma wannan abin da ka da muku na cewa ubangiji guda ne mahalicin samai da kasai shi ne ubangijinku wani magana ina muku shaida tabbas haka take babu wani ubangiji ba Allah ba kaji abin da ya gamsu me yace gaba وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون na'am قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين na'am watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin na yanzu cikin yayyaki na abun babu hujja kuma ba dogara shine ga abin da ya kamata yi zai abu zai abu aikace yace na rantse da Allah tallahi an ce ta yi billahi ta ta yi wallahi cikin labar da na rantsuwa ta kwace gari tallahi wallahi ki na iyakar rantsuwa ya rantsuwa cewa la'akidan na asanamaku ba da an tuwon dubu da biyu ce wallahi sai na yi wani mugu zai wani zai wani makirci zai wani mugu zai zai zai zai wani mugu zai wani wani makirci ga wannan goma kan na ku zan musu na bayan kun kun ba da bayan kun bar gari ya san akwai wuta da suke ta idi kowa ya wuta ya ɗauki wannan dama daga sun bar garin shi kuma ya komo baya ya yi wani aiki ya bainar masa da raunin abin suke bauta na ba Allah ba haka ya rantsuwa da girman Allah sai ya musu mugun ya musu mugun kulli to wannan abin da ya wadi ya wadi amma tabbas akwai su kashi kuma kada su Qur'ani akwai sun ji abin da ya wadi lokacin da yake magana ya yi magana zai yawon goma kansu mugun aiki ana tafiya ko an ce lokacin wuta ya yi ibrahim a wutan baka zai ta abin sakin yi man lahiya mana lahiya ki bai shi ya bai huta bai zuwa guzuki bauta wani bai zuwa ya ki huta ta da su shi ne ya tsaya gida kowa ya huta bar gari shi kuma ya kiwoyo sai ya komo wurin bautan faja'alahum judadan yi musu guntu guntu gunduwa gunduwa illa kabiran lahum sai babban gumkin an ta sai ya rata min gatarin ya rata mishi ya ta gatarin a wuya a cikin shi ya yi wannan abin ce la'alahun ilahiyar ji'un don sun dawo su ɗora su ce kushi ne don a samu ya dangana laifin ga wannan babban gumkin suna gashi nan ta nan ce zai mutu a zuwa yanzu ke nan gaban gumki ne ya ɗora abu shi ya yi haka ibrahim shirya wani abu ana zauwa kuwa aka isko wurin bauta kata-kata ya musu guntuwa-guntuwa to a nan ne kalu man fa'ala hada bi alihatina innahu lamina zalimin to waye ya wannan mugun aiki ga abin bautar mu wani ne abin bautar da kuma ga wani mai aiki mugun aiki Allah an fita ko ta shi ne shi ne kada kai shi ba shi ne kada kai shi ba Allah ka fada cewa waye wannan ga abun bautar mu to lalle ba in wane ne ya tuci kanshi da kanshi milahi zalimi ne kowaye to anan ne kenan wancan wanda suka ji iya cewa tallahi da ka zira salamun asana mako na rantsa da Allah ya na muku mugun makirci sun ci shi kuma shi abubuwa kuma kan banna kayan wannan za a nemo waye wannan magana shi ƙalu ƙalu sami'na fatan yankuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'tu bihi ala الناس لعلهم يشهدون نعم قالوا سمعنا فتى يذكره انا وانا magana su wanda suka ji da kunnansu iya wannan magana suka ce mun ji wani matashi fatan kenan ya suka kasan yaro da yaro matashi iya mun ji wani sarmayi ya zukuruhu iya ambatansu da mugu abu mun ji iya aibata su da mun ji kai wani matashi wani yaron ana mai sunan ibrahim yukar da ibrahim sunan ibrahim ibrahim wani musa ibrahim shi baka ji iya mugu iya musu shirin banna shirin fitadanci yanzu kenan an ji kowaye ƙalu fa'atubi ala ayyunas yanzu ya kace to yanzu abin da za a yi a kawo shi gaban kowa a zo da shi a gaban kowa la'alar shahadun don kowa shaida mugu ake shi ta ma gaban kowa kai kara yanzu a mai wani zaɓe ta hukuma a gaban kowa a ji a zo da shi aka je aka zo da ibrahim a gaban manyan gari a gaban masu wata gumaka uwaye da kakannu da yan gari an zo da shi mai aka ce kalu qalu a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha فاسألوهم إن كانوا ينطقون
قالوا إذا أنزل إبراهيم أقبل متى أقبل كوارو كوا أقبل من ينكري كاشنا أتيه أتيه هم شاء أقبل كا أنكر أتيه أقبل كوارو كوا قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم أكتي إبراهيم كيني kai wannan aika aika da an mutum ibrahim kai ne kai wannan aiki ibrahim kalibal ita bani bani fa'alahu kabiruhum hada wannan babban gumikin to ga tare tare da shi ya rataya shi ne gushi da kanana ya bi biki suka haka yake da malaman tasiri wannan kenan babban ne kenan hushi ne duka is eh babban ne kace gaba daya mun tukun fasaluhum eh in kanu tambaye su wai musu suna magana a tambaye su ba tambaye shi waye waye waye a tambaye ku tambaye su in suna magana a na abin ta kuma a tambaye su ya ce ku tambaye su me ta Allah ce gaba فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون
na'am faraja'u ila anfusihim nan ja dama ya dama ya haka daman dan su doki darasi suna bautar banza shi yasa ya sa kuma kamar kwarar ma ya kawo su ne wani abu su gane shirme suke da kansu yanzu ya ce dai wannan babban ne kai shi kashe su kuma tambaye su kuma su tambaya su gaya mutum suna magana shi ne faraja'u ila anfusihim suka koma mana sai suka mai da suke kuma suka suke shawara suka tunani to to kuma musu magana kaza kaza kenan sun mai da hankalinsu abu- abin da ya gaya musu suna ga abin ya aika cikin kwallo cikin hankalinsu na cewa in suna magana ku tambaye su kenan ba su magana faƙalu bayan sun aiki da hankalinsu suka ce kayi innakum antumu zalimun wannan abu ne me kace ana ana tunaka ana tunaka cikin gida ce cikin gida ce tsakanin su bayan sun tattauna an ji ba eh kenan muna bautar abin da bai magana bai kada kai kenan abun wa shirme ne muna cewa wanda wancan azalimi ne kenan ko kenan ku ne ma kina azalimu ke muna ta shirme muna bautar kenan me ana kenan kenan muna bautar banza kenan da mun zargi wani azalimi ne ashe mu ne da kanmu azalimu muna muna bautar banza haka da kansu suka koma haka suka tabbatar da bautar abin da bai magana bai mutu amma rashin rabo sun mu nuki suwa la'arusi ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ما لا ينفعكم شيئا ولا يض ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون
Allah ce sun ma nuki su ala ru'usi nan karin magana ce ta mutumin da ya gano gaskiya ya koma kan karya haka misali mutumin da yana tsaye ya ci da ka ya ci da ka ya ta kare ya ta kare suka ci a wasu ko sai suka sake komawa kansu kan kansu nan menene kiran kuma kai bayan da kansu sun tsaya a hankali sun lura sun ga suna bautar banza kuma su ne azzaliman kansu da kansu amma wannan fa'inta ba ta musu maganin koyi ba sai suka koma gidan jiya sai suka ce laqad alimta ma haula ibrahim ka san sarai wa'annan ba sa magana kace kuma tambaye su eh kan su yanzu magana kuka ce kuma tambaye su har yanzu kenan sun komo bayan sun gawar batansu amma su ake ake masu faɗa ana ana mai wakilin faɗa ne ka san sai ka san wani musamman ka san wani san musu magana to tun da ka san musu magana ka ci kuma tambaye su shi ne anan qal afata'buduna min dunillah yanzu na mai rusa mana kenan yanzu za ku bauta tama abinda ba Allah ba ma la yanfu'ukum shay'an wa la yadurrukum za ku bauta ma banza abinda bai amfan da kun kun bishi in kun mai tawaye bai iya cutar da ku kun shirme wannan kake yana akwai jan hankalin bautar wani Allah wannan cikin sahabbai akwai Amr ibn Jamu Amr ibn Jamu lokacin me cikin musulunta shi ɗin shi kamtar kayan musulunta ɗin shi kamtar muta iya da gumkin shi a gida wanda yake bauta ma ɗaya imani shi da abokin shi aka yi zai da tsoho tsoho kuma wani wasu masu rike bauta bauta wani allah ce sai suka ɗauko gumkin suka kawo suka jeho a rijiya ya zo iya nema ya samu aka zo aka sake ɗauka har an uku dai sai ya ce tuhuwan zuwa in ka ya kare kanka na gaji ya gaji su zuwa ya tsaye da moshi ana kula ana ana ana ana ana cire yana zuwa da ana yaddawa ka kare kanka eh kare kanshi shi ya gaji shi ya gaji ya zo da dauko ba mishi ba da suka dauko shi na karshe sai suka dauko shi suka gama da gawar kare aka tsawon shi a cikin gawar kare aka zo aka sa rijiya wani abin shi bata biyu da ya zo isko bai na ya shi suka shi a jikin kare a kulle gawa ya ce tu kai ba kare kanka bula kanci za kare mini jikin jikin banza gurin daga nan ya wata ce ce mini gurin daga nan sha mai lafiya wato ta kai ba kare kanka bula kanci gawa kare sha mai ba karewa sha daga kare ya kawai da kare ya za abin ku ya kai kare kuwa ita tun da bai kare ma kanci ma bula kanci da ni bai kare mini kun ya wasa a tarihin sun mutane kenan kanan ibrahim alaihi salam ya yi wannan abun cikin wata ruwa halaka musulmi ya kawo wanda maza da ke ba labarin ibrahim alisalam na ke cewa na ke dangana mai karya ba karya ba ya haɗo su kalamomi wanda suna karantar da mu dalilin addinin allah yin karya da masala ba lahi ba ibrahim alisalam annabi ce karya uku da ta karya uku a ciki akwai cewa inni saqim zuwa ibrahim mutai sallam ya ce abar lahiya lashi lau nan yayi ne dan ya samu wannan aiki da yake so ya nan da ibata darasi na kuma kan filme ne shi zai ta saki to suna ce a ban lahiya tunda ban fa'ida kaza kaza kullun tsaya anan ku annabi ta kun sunan ta kariya amma mai amfani ce dan halin ta kariya ta cikin jihadi cikin yaki ai turun fa abokin gaba ko yace ban lahiya to wannan bai ban lahiya amma annabi ya wannan kariya akan ta fi zatillah yayi ta ne dan Allah ya ta dan taimakon addinin Allah yace ban lahiya na biyu ya kashe gumaka amma tambaya waye wannan yace babban a duk wani danar shi ne yace sai ta uku matar shi sara wannan ruwa bukhari ka ta musulma kawo ta matar shi sara lokacin da ya gudun hijira da ya iya yawo san matabbata Allah kai shi masa da matar shi sara mai imani ganin ta aka ce kai kai kai kai ai ranka dai wani ya zo da wata mutum bala'in kyau kyakkyawa ce wannan ba matar talaka bace ba sai kai sarki ce maza a ji a kama mota to ibrahim da ya je wajen kama sarki ya ce mashi wani mata bikin ka ce ya ce elwata ce elwata ce elwata ce da ya zo ya ce mata tsara wannan sarki na ji ya mun tambaya kanki na ce elwata ce kake ce karya ce don dini ke da a duniya babu babu gani ke da mutum ma'ana ke elwata ta addini ke elwashi ta addini ya ce elwashi ya ni elwata addini shi ya kake ni shi kuma sarki ji kamar ruwa ce ta haka ƙarshe aka zo aka kama ta aka kai ta wajen sarki ana kama ta a ruwa ta bukatun sulm sai ibrahim ya sallah kuma sai ya shiga sallah kuma koma ga Allah ya shiga sallah ana kama ta ya shiga sallah kuma koma ga Allah aka kai ta wajen sarki ana kai ta iya ridar ta kawai hannu hannu ya shanye kurin kun ya zabta sai mana hannu ya shanye kurin hannu ya kawai shanye kurin bai aiki ya fara zai ko hannu ya fara zai to yayyayi kun hannu ba babu shi ya shanye ya ce don Allah yana san Allah mai kece don Allah ce kimi da hannuna zan bari ki ya kimi da hannuna hannu sai komo ya sake rigarta hannu gidan jiya yadda su nan wannan hafiz bin hajjakin fatar bari iya kawo ta ruwaya cewa wannan abin da ake ibrahim a.s. saboda kishi Allah iya gwada mai kamar cikin vitur iya ga abin da yake don kai samu damuwa game da matar shi tare da shi shi kenan ƙarshe dai a nan da ya wani gami na uku ya ga shuru kuma ci tuwa yawan mata ya ci tuwa abin kun kama shi ɗani an ba mata mace ba mata ba mata mata ku da ku har ma a ce wannan mata ta haƙi ba mata banza mace ba a nan asalin ya bata ya bata wannan baiwa haja ya bata ya ba ta kai mata hajar hajar aka ba a zaman baiwa ta mata hidima to ne mata ba mata banza bace ba ya ba ta hajar aka ba ibrahim wannan da matar shi sai da kayanka to ana da ce ya ce ilwashi ilwata addini da wannan shine asalin samun hajar matar ibrahim alayhi salam ta samu baiwa hajar kuma ita ce wannan baiwa ce ita ce Allah ya ba da da horko kayan uwa gida mai imani ko ita Allah ba da farko Sama'il kuma ita ce asalin wani larabawa a nusara manzan Allah zarma ya hoto da gare ta sai manzan ake wata bai labari yake cewa rana za ta zo za ku buɗe ƙasar masa ƙasar ana mata suna tana aiki da kintar da mai aka da eh eh da eh Egypt matsalar Masar ba kenan ce wannan ƙasa muna da aubi muna da zumunta da sarakuntaka da ƙanan ƙasa kakumance ina da sarakuntaka da su da zumunci me zumunci da ke da mutanen masar ya ce saboda masar daga nan hajar ta zo ko isma'il daga nan ta zo ga masar ta zo kuma da hikimar allah shi ma kuma an ba shi mata daga masar baiwa aka ko shi ma shi ma ikon allah sarkin masar annabi ya aika da'awa kira da aika masar kira zuwa ga musulunta ba kawai ke sarki masar sai ba manzan allah kyauta ta baiwa ita ce za mu ce mariya mariya ta aiwa mishi da ibrahim tarihi ya ce ya mutu kai shi asalin ibrahim shi aka ba baiwa hata daga masar daga wannan baiwa ya samu ɗa na harko isma'il shi ne kaka nan annabi salama shi ma aka kaka nan manzala ko kuma annabi manzala shi ba aka bashi mata daga wannan garin shi da ya samu ɗa na harko iya manzanci yace an ba yace dan ji an hamu yaro na same sunan baba na ibrahim kenan da muna magana cewa kenan ibrahim salam ya yi wannan kalmomi don ya zamanto darasi ya ja hankalin jama'a shi suna kan shirme da kansu ke yanzu sun tabbatar da cewa suna bautar banza shi ta ganin haka da ya ce musu a fata abu duna min dunillah shin za ku bauta ta ma wani allah ma la yanfa'ukum sha'an la durukum abinda bai muku amfanin komi in kun bi shi kun bai cutar da kun komi in kun san mishi ke me faru da shi ya ce uffin lakum wani ma ta abu duna min dunillah tun allah wajen ku gajuwa turkinku da ku da aure ke bauta wannan ba Allah ba Allah wadan ku yi musu Allah wadan ke shirme ne kun tafi da kai kuna bautar shirme shirman banza da turku ku ku akan haka nan ta tur Allah wadan ku da ku da aure ke bauta wannan ba Allah ba afala ta'qilun shin ba ku hankali ba ku da hankali ku banza ku bi shirme Allah kai mu ranar ta yi mutaka insha Allah za mu ga abin da aka mai amma barazana bayan wannan اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته